إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك العلا من الجنة ونعوذ بك من النار أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da dukan jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna gode wa Allah muna ƙara neman gudunmawar Allah da agajinsa da taimakonsa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da miyagun ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi shine cikakken shiryayye wanda ya ɓata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da alherin Allah da albarkar Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah maɗaukakin sarki ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan tawaga. da wannan dandazo da wannan bayi waɗanda Allah ya baza a wannan duniya Allah ka ƙara wannan manzo daraja da ƙima da martaba ka haɗa mu da shi da sahabbansa da iyalansa a farfajiyar jannatul firdausi bayan haka ya ku ‘yan uwa masu albarka wannan hudu ba ta ta yau tsokaci ne akan abubuwa guda uku yasa saboda ƙurewar lokaci ba za mu karanta ta larabcin ba tsokaci dangane da ɓangaren gwamnati dangane da abubuwan da suke faruwa tsokaci na biyu dangane da matakai da shawarwari da muke so mu ƙara bayarwa kamar yadda muka saba bayarwa tsokaci na uku shine dangane da abin da ya shafi ɓangaren talakawa da waɗanda suke 'yan ƙasa 'yan najeriya a gurguje tsokacinmu gangane da gwamnati musamman gwamnatin tarayya kowa ya sani abubuwan da suke faruwa a cikin wannan satuttuka kusan guda biyu zuwa uku wannan dai ita ce mu ta uku game da irin waɗannan al'amura da suke tasowa suke faruwa waɗanda ko shakka babu al'amura ne wanda ga duk mai hankali ba mahaukaci ba ga duk wanda ya san abin da yake yi ba ruɗaɗɗe gafalalle rafkananne ba ya san cewa al'amura ne waɗanda ba su da daɗi ya san cewa Najeriya tana ala shafa hufratin min halaki tana kan gabar fadawa hallaka tana kan gabar fadawa cikin ainihin wato bala'i da masifa wanda Allah ne kaɗai ya san ina zai jabirki wallahi in ya balle bil haƙiƙa gwamnati ta yi sakaci kwarai da gaske a abubuwa da yawa waɗanda suka shafi jin daɗin rayuwar al'ummar ƙasar nan wannan maganar maimaita ta muke yi ba wai yau muka saba faɗa ba ba kuma magana ce sabuwa wanda duk mai hankali wai bai san da ita ba a'a wai yanzu ne yake so a sanar da shi ko kaɗan al'amuran da suke faruwa sanannu ne ga dukkanin mutumin da ya haura shekara ashirin ya tafi da biyar zuwa talatin zuwa arba'in wanda yake da hankali akalla koda ba cikakke ba ya san cewa shugabanninmu sun yi wasa sun yi sakaci sun kuma ɗugunzuma ƙasar nan cikin wani irin halin da sai dai illa ma sha Allahu sai abin da Allah ya yi harkoki da yawa a ƙasar nan kamar yadda muka ambata satin da ya wuce ba sa tafiya yadda ya kamata an tauye mutane an danne su an hana su sakat an hana su yunkuri an kuma hana su samun moruwar abin da Allah ya azurta wannan ƙasa da hi na ma'adanai da arzikin ƙasa da rabon arziki gwargwadon yadda mutanen ƙasar suke musamman ma mu yankin arewaci kusan za mu ce ba mu da wani gwani a duniya in ba gwanayenmu na da da suka kwanta dama ba irin su sa Ahmadu Bello Sardauna of Sokoto irin su sa Abubakar Tafawa Balewa irin su Namdi Ezekwe da sauran waɗanda suke manya kafiransu da musulmansu wanda a wancan lokutan Najeriya ce a gabansu al'umman ne a gabansu har ta kai matakin da waɗannan suka ƙare suka zo suka wuce فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله يتي إلا من تاب الله يتي متانا أزكي سكا قاري متانا كيركي باين الله سكا وتي mutanen da suke tausayin al'umma suka ƙare suka mutu Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu mutane suka zo suka maye gurbinsu adha'us sala wanda daga cikin miyagun ayyukansu sun wulakanta sallah wattaba'u shahawat suka dinga biye wa sha'awa sha'awan duniya da al'amuran rayuwa ba wai tunanin su yadda za su saita kasar su gyara kasar su yi mutane adalci ba Allah ya ce fa sawfa yalqauna ghayya Allah ya ce da sannu za su haɗu da ramin ghayya wani rami ne innahu wadin fi nari jahannam تستعيذ منه جهنم بنفسها غيا malaman tafsiri suka ce wani kwari ne a cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama tana neman tsarin Allah daga azabar kwarin gayya kai daga jin gai ko a duniya aka ce an yi wa na gayya to kai ka san zai sha wahala wallahi to balantana a lahira a lahiran ma a wutar jahannama Allah ya ce fa sawfa yalqauna gayya wallahi sai sun haɗu da gayya Allah ka raba mu da kwarin gayya Allah ya ce fasaufa yalqauna ghayya Allah ya ce illa man taba wanda kadai zai tsira shine wanda ya ji irin waɗannan wa'azozi da waɗannan ayoyi ya tuba ya gyara alaƙarsa da Allah ya kuma gyara alaƙarsa da al'ummar ƙasar nan waɗanda suke ainihin wato neman gudunmawa a wannan hali da kuma wannan yanayi da ake ciki ‘yan uwa kun sani mun kirga kusan babu guda goma akan mimbarin nan satin da ya wuce cewa babu su a Najeriya kuma babu al'ummar da za ta rayu ba wannan al'amuran ta zauna lafiya babu ita wallahi tallahi duk duniya ba a yi ƙasar da za ta zauna lafiya ba waɗannan abubuwan guda goma ba babu wannan ƙasar duk duniya na farko muka ce babu abinci wannan kan sananne ne ba abinci a ƙasar nan na biyu babu ruwan sha a ƙasar nan abinci kan ma yanzu ake magana shi tabbataccen abu ne babu shi babu shi babu shi abin mamaki ana cewa gwamnati ta ɗauki mataki wai gwamnati tana rabawa mutane trela ashirin ashirin a kowace jiha wallahi wannan yake ƙara nuna maka shugabanninmu ba su shirya wa warwarewar matsalar ƙasar nan ba wallahi wannan shi ne gaskiyar magana na rantse da Allah yanzu idan ka ɗauki irin Kano ka je ka ajiye musu trela ashirin na a kundila ma wallahi wani ba zai ji labari ba anguwar kundila balantana ka tafi jakara balantana ka tafi kohon mata balantana ka tafi bacirawa tafi dawanau tafi sabon gari tafi kaza tafi kaza wannan ba shi da bambanci da rainin hankali na rantse da Allah sannan a ɗauki wannan shinkafar a danka wa gwamnoni tare da cewa ƙa'ida ce ta gwamnati haka, haka, haka dokar take haka ƙa'ida ta nuna amma ina mai tabbatar muku a cikin gwamnonin nan wallahi tallahi a yanzu haka akwai wanda yana da shinkafar palliative da aka bashi na rintse da Allah bai raba mutane ba har yanzu tana nan a jibge haka ne ko ba haka ba akwai wanda suna da shinkafar yanzu a jibge su fitar su raba wa bayan Allah ana cikin bala'i sun ki sun ajiye ta sai ranar campaign ko sai lokacin campaign a daidai lokacin za su fito da ita kana damkatta kana marmashe ta tana, tana bajewa tana zama gari a hannunka tun kafin ta je gurin mai inji su ne za a ɗauki wannan shinkafar a danka musu ka yi tsammanin za su zo su yi wa al'umma adalci kuma mafi yawancin abin da ake ɗauka abraba wa gwamnonin nan fa ina so kusan dokar da take ƙarƙashin wannan fa 'yan jam'iyya ake raba wa waɗannan kayayyakin mafi yawanci sai 'yan ƙalilan ne suke tausayawa ko kana jam'iyyarsu ko baka jam'iyyarsu matukar talaka ne kai kana cikin bukata su ɗauka su baka amma wallahi tallahi a cikin kaso ɗari na abin da ake ɗauka a basu kaso tamanin da biyar zuwa casa'in haka suke ɗauka suna ainihin wato danka wa jam'iyya ta raba wa 'yan jam'iyya wanda inda za a ce a bar zaben gaba ɗaya sai jam'iyya za su yi ko 'yan jam'iyya wana kaza ne a jam'iyya wana kaza ne a jam'iyya na rantse da Allah babu wanda zai zo kan kujerar ku talakawan ku kuke zuwa ku dangwala ko sun ce ku je ko ba ku ce ba ko ba su ce ba amma a haka ake ɗaukar kayan nan ana danka gwamnoni suna zuwa suna ƙara ɓoyewa suna hana mutane da ke raba mutane to muna gaya wa gwamnati a wannan fagen cewa ba wannan matakin ya kamata a ɗauka wajen sassauto da al'amuran ƙasar nan ba domin wallahi wata ni'ima da Allah ya yi wa Najeriya har yanzu da ake maganan nan akwai fa abinci a Najeriya nan ba wai babu ba akwai abinci matsalar kawai shine kuɗin saya ne babu saboda abin ya yi tsadar da ba zai sayu ba amma tafi layin 'yan shinkafa yanzu ka je ka ga shinkafa buhu buhu amma ba kuɗin saya saboda komai ya falle ba abinci ne babu ba har yanzu Allah bai hana mu wannan ni'imar ba tukunna har yanzu da sauran burbushinta a cikin mu cewa akwai abinci tafi su to din Alhaji Wana da Alhaji Wana sun narke buhunhunan suna nan saboda haka akwai abinci akwai abinci amma hanyar da talaka zai accessin da shi ya samu ya amfana ya ci shine babu me dalili saboda abin yayi tsadar da ba zai iya mallakarsa ba wannan kawai ita ce gaskiyar magana amma tafi 'yan shinkafa tafi tudun hatsi ka je ka ga masara dala dala guda an sa tamfol an rufe ta ana jiran mai saya babu kuɗin saya wannan shine gaskiyar magana ko wallahi ko za ka shaƙe min wuya in dai zan iya furuci sai na faɗa wallahi wallahi sai na faɗa ba abin da zai hana ni faɗa wallahi talla baka isa ka hana ni magana ba wannan shine dan haka shawara alhamdulillah akwai mitin-mitin da aka gayyaci da yawa daga cikin malamai kuma an nemi shawarwarinsu a kan ya za a yi a shawo kan wannan matsalar da take tunkarar ƙasar nan mun ba su shawara kuma za mu faɗa a nan in ma ba ta je kunnensu ba daga wanda suka gayyace mu to ta nan ta je kunnensu shine matsalar guda ɗaya ne daga cikin abubuwan da 'yan najeriya yanzu ya dame su manyan abubuwa guda biyu ne abu na farko a dawo da al'umma wannan subsidin da aka janye shi wannan ita ce magana ta gaskiya duk wani folisi a ƙasar nan ana kawo shi ne domin a samar da sauƙi wa 'yan ƙasa to duk folisin da aka kawo shi sakamakon kawo shi bai haifar da alheri ba sai sharri ban ga dalilin da zai sa a manne masa a liƙe masa cewa sai an ci gaba da tafiya a kansa ba idan kun ce kun yi wannan abin ne don 'yan ƙasa su amfana don su samu sauƙi to abin ya juya manufarku ba ta tabbata ba abin ya mai da ƙasar cikin bala'i da wahala don haka ku dawo da shi ai ba aya ce a cikin alkur'ani ba balantana a ce ba zai yiwu a goge ta ba ba hadisin annabi muhammadu ba ne balantana a ce bai inganta ba ku dawo da subsidy wannan ita ce shawararmu ta farko gare ku kuma muna faɗinta da babban murya ba da ƙarama ba wallahi wannan ita ce shawarar raba, ta- raba shinkafa trailer ashirin ina muna gaya muku kuma wallahi duk wanda zai je fadar ka shugaban kasa ya ma ƙarya da duk wanda zai je fadar ka gwamna ya ma ƙarya ya ce ai al'amura sun saitu ƙarya ne na rantse da Allah ba su saitu ba ya ce wannan shinkafar ta wadatar ƙarya ne ba za ta wadata ba wallahi saboda haka babban matakin farko inda gaske kuke yi wallahi jama'a akwai wanda na yi hira da shi yake ce min shi kan anya gwamnati ma ba ta- ba ta cikin wanda take son a yi wannan zanga-zangar kuwa na ce me yasa ka faɗa haka ya ce ya malam kuna ta wa'azi kuna ta faɗakarwa mutanen nan sun ƙi masu saurara su yi wani abin kirki ya ce sai ka dawo kana zargin shin kan ma ko gwamnatin so take a ma yi zanga-zangar ne na ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah ne kadai ya san menene amma dai muna nan mu ba za mu daina faɗa ba ko ba za mu daina gaya musu ba wala na khafu lawmata la'im hakaza wala na khafu uqubaha ba ma tsoron zargin mai zargi ko ba ma tsoron me zai biyo baya wallahi duk abin da zai biyo ma baya ya jima bai biyo baya ba a'idul qarni Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya ce karka damu da hayaniyar duniyan nan da kake ganinta karka damu da an ce an ce karka damu da masu wato ma barazana da kaza ya ce ka sani Allah ya ce kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna ka gaya musu Allah ya faɗa kullun yusibana ka ce musu ba abin da zai same mu illa ma kataba Allahu lana sai abin da dama Allah ya rubuta rana ita ran kaza dole kaza zai same mu huwa maulana Allah shi ne majibincin lamarinmu kuma ga Allah ne duk wanda ya kamata ya dogara ya kamata ya dogara saboda haka shawara farko shawara ta biyu babban abin da ya fi damun 'yan Najeriya shine harkar tsaro wannan tsaron ya ƙi samuwa har yanzu da haka ku dawo da subsidy ku tabbatar da tsaro wannan shine ne sauran matsaloli daga baya a zo a magance su amma a yanzu waɗannan su ne manyan matsalolin mutanen ƙasar nan subsidin da aka saka ya haifar da bala'o'in da ba za su lissafu ba subsidin da aka cire saboda haka a dawo da shi a haƙura ko menene kuke nufi da shi mun yafe wannan manufar ku dawo mana da shi tukunna idan jama'a suka yi saiti in ya so a sake ɗaukar wani mataki daga baya amma a yanzu wannan abin masifa ya haifar ya hana mutane zaman lafiya komai ya falle kuma abin takaici a kullum ta duniya maimakon abubuwa su baya ƙara gaba suke yi jama'a yau inda a ce abin nan kullum ana ragin samun ko da ragin naira ɗaya ne a ce yau shinkafa ta ragu da naira ɗaya ko masara ta ragu da naira ɗaya gobe ta ragu da naira ɗaya jibi ta wallahi tallahi al'umman najeriya za su iya haƙura cewa akwai ranar da zai koma yadda aka saba saya dubu talatin da biyar dubu arba'in dubu kaza amma wayewar garin kullum idan yanzu ka je ka sayi abu naira ɗari biyar kana komawa da yamma za a ce maka naira ɗari takwas da hamsin da biyar har da wata biyar ɗin ƙarya a kayi to saboda haka wannan shine shawararmu a dawo da subsidy mun kuma faɗa a gaban duk wanda ya kamata mu faɗa wannan kuma ya rage naka kar ka yadda ma in ka ga dama na rantse da Allah wallahi kar ka yadda in ka ga dama ko kana nufin waye yardar ka muke nema Allah ya tsari gatari da noman wake wallahi domin daddatsa shi zai yi gaba daya bi ma'ana Allah ya tsare mu da yin abu wai dan mu burge ka ƙaryar banza ƙaryar wofi duk duniya idan baka burge Allah ba kaya asara na rantse da Allah saboda haka ba kai muke so ka mu burge ka ba in ka ga dama daga nan har ka koma ga Allah kan na burge ka Allah ya sa na burge Allah wannan shine damuwata ba a gaba na kake ba saboda haka mun faɗa muku ku ji tsoron Allah ku dawo da subsidy ku rage abubuwa da suke faruwa a cikin al'umma Allah zai muku albarka kuma ƙasa za ta dawo hayyacinta amma muna ƙara gaya muku duk abin da kuka yi ba wannan ba na rantse da Allah ba zai haifar da ɗa mai ido ba a ƙasar nan kuma ku zamanto masu karɓar gaskiya ku buɗe kunnuwanku na koke da ake muku ka duba sanata Ali Indimi wannan bawan Allah fitowa ya bayyana abubuwan da suke faruwa cewa shugaban ƙasa an toshe hanyoyin ganawa da shi a gaya masa hakikanin halin da ƙasar nan take ciki an toshe hanyar da za a gana da shi yi maganganu masu kyau na ma'ana a matsayinsa na ɗan jam'iyyar da shi aka yi gwagwarmayar har aka zo ga gaci a matsayinsa na mai mukami na sanata a matsayinsa na mai mukami a majalisa na an bahi mai tsawatarwa woke dama kun bashi mukamin ne don ya faɗa muku abin da za ku ji daɗi to ƙarya kuke yi wallahi ai dama idan ka sa mutum ya tsawatar maka to in ya gaba daidai ba jama'a zai tsawatar ko ba zai tsawatar ba zai tsawatar wannan shine mukamin da aka bashi kuma yana yi da aikinsa wannan shine hakikanin aikinsa in ya ga ba daidai ba ya yi magana cewa kaza ba daidai ba ne to kuma ya yi aikinsa kun zo kun haɗu gaba ɗaya kun ce kun sauƙe shi wannan ke nuna cewa ba kwa so a gaya muku gaskiya wa nasahatu lakum walakin la tuhibbuna an-nasu hina annabi yace annabin Allah yace na muku nasiha amma na lura ba kwa san ma ku muku nasiha ba kwa san wanda suke faɗa muku gaskiya amma in ba haka ba wannan bawan Allah kamata ya a bashi award a girmama shi a mutunta shi cewa ya da kirjinsa ya fito ya faɗa wa gwamnati gaskiya kuma gwamnati ta fito ta ce mun yi appreciating Allah ya biya wallahi ka je kasashen duniya in aka samu mutumin da ya iya tsayawa gaban shugaba ya gaya masa gaskiya wallahi har awardin ɗinsa ake yi su da ke sun shirya wa al'umma su gaskiya sun shirya su gyara matsalolinsu amma mu ne nan in dai za ka fito ka faɗa mutane gaskiya to ka jira bala'in da zai same ka ka jira abin da zai same ka tabbas ba za ka zauna da su lafiya ba gashi nan kuna ta bayyana kanku muna ta gane kuna rantse da Allah Allah dama ya faɗa wa kazalika nufassilu ayati walitastabina sabilul mujrimina Allah ya ce haka nan muke wa al'amura dalla dalla dan hanyar mutanen banza ta fito fili hakanan muke wa ayoyinmu filla-filla saboda hanyar matsiyata ta bayyana gashi nan muna gani saboda haka muna cikin wanda muka goyi ba ko karan hauka ne ya cije ka ko giyar wake ka sha ka san baka isa ka fitar da ni daga cikin wanda suka goyi bayan ku ba haka ne jama'a ko ba haka ba to amma kuma wannan bai lazimta na gaba daidai in ta baki na shiru ba ai ba mun goyi bayan ku ne don ku wulakanta mutane ba ko don ku ci mutuncin mutane ba a cewa kuka yi government for the people by the people for the people to wannan yasa muka goyi bayan ku akalla muna tunanin za ku aiwatar da wannan dokar ta yahudawa akalla tare da cewa doka ce wadda Allah ma ya magana a kanta cewa gwamnati ta jama'a ce daga cikin jarumtar jarumi annabi muhammadu ya ce wa kalimatul haƙƙi inda sultanin fajirin ka faɗi gaskiya a gurin fajirin shugaba wannan yana daga cikin alamar kai mutumin arziki ne ali indimi ka bata mutumin kirki sun ci mutuncin ka Allah sai ya bi maka du wallahi ka tabbata mutumin kirki bi nassi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama cewa kai dan arziki ne irin albarka kai shugaba ne wanda ake bukatarsa a cikin al'umma ka fito ka faɗa musu gaskiya maimakon su duba abin da ka faɗa idan gaskiya ne lallai an toshe kofar shugaban kasa baya samun bayanai na abubuwan da suke faruwa akalla su maka adalci su ce to nan gaba ga kofa in ka tashi je ka gaya masa ba shi kenan magana ta kare ba adalcin da ya kamata a yi mar kenan wane e kai dan jam'iyyar mu ne muna tare kana tare da mu da Allah ga shawara wannan magana bata mana daɗi ba a fito duniya a ce ba a ganin shugaba an tushe kofofinsa bai san me yake faruwa ba kaza kaza kaza kaza kai dan jam'iyya bai kamata kai haka ba to na ji na tuba ba zan sake ba to mafita shine nan gaba in ka tashi kana da matsalolin da kake so ka ambata wa shugaba yana faruwa a ƙasa ga ka kira wani shi kuma wane ya kira wani wane ya kai wani wane ya kai wani wane ya kai ka gurin shugaban ƙasa jama'a magana ta kare ko bata kare ba ba shi kenan ba sanata bane ba hidda haƙƙin ganin shugaban ƙasa ne sanata ne mai mukami a majalisa wa nasahatu lakum walakin la tusibbuna an-nasihina annabi ya yi gaskiya ya ce na muku nasiha amma na lura ba kwasa masu yi muku nasiha Allah ya gyara mana abu na biyu maganar zanga-zanga tare da waɗannan abubuwan da muke faɗa har yanzu ka ji da kyau kalle ni da kyau baƙi nake ba fari nake ba ka tamburi ne ya ɓata ni na rantse da Allah ba mu goyi bayan zanga-zanga ba ba ma goyon bayanta no more zanga-zanga in Najeriya insha Allahu ta'ala ba ma goyon bayanta yo ka ɗauka cewa wai wannan barazanar banza da kai mana za ta tsorata mu kai ma da ba ka da manufa yanzu idan aka- masu zanga-zanga nan aka ce waye shugaban zanga-zangar fa bai sani ba waye shugaban da ya organizing ɗinku cewa za ku fita bai san waye shugaban ba waye shirya abin ina za a haɗu waye sakatare waye ciyaman waye tirejara waye mai tsawatarwa in wani zai ɓa- ko ba za a samu wanda za su balle ba waye wanda zai tare karkin iska su shigo da makamai cikin ku sai penetrating naku su mai da abin fada ko rigima wa aka wa aka tsara zai yi wannan dan Allah sun tanadi waɗannan har yanzu nan ba wanda ya bayyana a bidiyo a matsayinsa na jarumi cewa ni ne shugaban north east ni ne shugaban south west ni ne shugaban south east ni ne shugaban north west ni ne shugaban kaza babu har yanzu har yanzu ba wanda ya zo ya ce ni ne kwamanda a gombe ni ne kwamanda a kano ni ne kwamanda a kaduna ni ne kwaman- har yanzu babu wasu rijalul gaibi ne suna can su da suke ce muku an an an zalunce ku a cikin AC da fanka suke yowa bidiyon suna watso muku haka ne ko ba haka ba ba ku san su ba in an ce nuna inda wane yake baka isa ka nuna ba Allah ya saka wa su Profeso Sani Umar Rijiyar Lemu da su Profeso wato Dr. Abdul, Ab- Abdulwahab Abdallah da manyan malamanmu wannan yaron da ya fito ya ce a kifo mutane daga kan mimbari in za su yi magana zanga-zanga sun masa nasiha kuma ya ji nasiha haka muke buƙatar matashi wanda idan ya ba daidai ba aka nuna mar kuskure ya ji kuskurensa ya fito ya ce ya janye wannan magana kuma baya tare da ita maganar zanga-zanga baya ciki ya fita kuma daga cikin hujjar da ya faɗa ya ce shi har yanzu bai san suwa suka shirya wannan abun ba ta ya za a ya zo ya faɗa cikin abin da bai san ya aka shirya shi ba bai san suwa suka shirya ba malam ni din nan akwai wanda ya kira ni kuma na yi rikodin abin da muka yi da shi yana kan wayata yana faɗa min cewa malam babu wata wata mun fito zanga-zanga ne revolution muka fito kawai ko taware ne ko tawarwaraye nasiha ta ya ji na waccar juma'ar hankalinsa ya tashi ya kira ni yana kuka ya ce wallahi malam duk abin da ka faɗa haka ne ba a san makircin da aka kullo akan wannan zanga-zangar ba mu ma kanmu da muka shirya ta ba mu san ta ina za a fara ba ya ce mun gane ana so a yi amfani da mu a cimma wasu mutane da ake hasad ko kun san a cikin zanga-zangar nan akwai hasada ma a ciki matasa za ka je ka samu suna hira suna cewa ai mun fahi gidan alhajuwa ne gidan alhajuwa ne ba shi mugu ba ba shi kaza kaza baya ba wa mutane kuɗinsa ka bari in mun tashi kaza kaza kaza muna shiga cikin jama'a nakan je in zauna a wani guri ba a san ni ba a yi ta hira wata ran har a yi hira ta mu tafa kai wato albanin gwamma haka ya ko ce wallahi kuwa sakaran banza baka san ni ne ke kusa da kai ba haka za ka ji suna ta maganganu malam marasa daɗi ai gidan wane kaza ai wallahi sai mun farwa wani ku muna tambayar ku wanda kuka organizing zanga-zanga kun san da waɗannan abubuwa kun san da irin waɗanda suke shirya wannan abun wa manya-manyan masu kuɗi manya-manyan 'yan siyasa manya-manyan kaza kun san da su wanne mataki kuka ɗauka idan suka far musu idan har aka far musu me za ku gaya wa Allah a ranar tashin alkiyama Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun ku bana amsar wannan ayar Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna wata barna ta wuce mutum bai san hawa ba bai san sauka ba a je a fasa shagonsa a bakin hanya wata barna ta wuce wanda ba shi ya zalunce ku ba ku je ku far masa a cikin gida waɗanda suka zalunce ku suna abuja wayarsu da yawa sun kwashe iyalansu iwar haka sun tsallaka da su duk abin da zai faru ba zai shafe su ba ana gaya muku saboda kun mai da mutane ba su san me suke yi ba kun ji ku yadda da maganar mutane kar ku yadda in ka ga dama ka je ka yi na rantse da Allah ni da kake gani na in na- in Allah ya kaddara min daga mimbarin nan sai lahira na rantse da Allah na shirya wa Allah in Allah ya yarda kar ka ɗauka cewa wai mun tara wani abin duniya ba ma ba ma ba ma- muna tsoron mutuwa wallahi tallahi ko yau mutuwa ta zo fa marhaban bil maut muna fata Allah ya sa mu cika da imani wannan shine matsalar wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta'addadat al asbab wal maut wahid Allah ya ce wala tahinu fi ibtiga'il qawm kar ku yi rauni wajen neman ina makiya suke domin ku kai musu hari akan abin da suka yi muku wanda ya kafa ta'addanci da cin mutunci da kashe muku bayan Allah wala tahinu fi ibtiga'il qawmi Allah ya ce in takunu ta'lamuna idan kuna jin raɗaɗi idan sun sare ku ko sun dake ku fa innahum ya'lamuna su ma suna jin raɗaɗi idan kuka dake su ko kuka sare su Allah ya ce bambancin ku da su shine wa tarjuna minallahi ma la yarjuna ku kuna fatan rahamar Allah saboda akan daidai ka mutu ne dan ka kare haƙƙin iyalanka da lafiyarka da addininka da mutuncinka su kuma sun mutu ne akan hanyar ta'addanci da zalunci malamai waɗanda suke mafiya mutunci a cikin al'umma wanda hatta Allah subhanahu wa ta'ala san da ya tsarkake malamai gaba ɗaya a cikin alƙur'ani ayoyi rututu burjik suka zo suka yi magana akan mutuncin malamai karanta suratul baƙara aya ta goma sha takwas Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ko ta sha bakwai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim ka je malaman ka su fassara ma tunda mu yanzu baka dauke mu malamai ba in iskan gari ka dauke mu baka dauke mu malamai ba ai inda muna da mutunci akan idonka mu malaman ka ne ai bai kamata mu ce ma kaza ba kyau ka ki bari ba wanda duk ya ɗauki malaminsa malami ne da zai kai zuwa lahira yo ka yadda ma in gaya maka dokar Allah da za ta sa idan ka bi ta ka samu rahama amma baka yadda in gaya maka dokar duniya ka yi haƙuri ba yo ƙarya kake ni baka ɗauke ni mutumin arziki ba in har ka ɗauke ni ni zan iya jagorantar ka zuwa lahira to ashe min babu aula in jagorance ka a duniya kuma ka yadda da ni jama'a haka ne ko ba haka bane to ya aka ka yadda zan iya gaya ma Allah ya ce annabi ya ce lahirar ka ta kyau amma ba zan gaya ma Allah ya ce annabi ya ce duniyar ka ta kyau ba ka zama mutumin banza ƙarya kake yi ba malaman ka ɗauka da mutunci ba duk wanda ya ɗauki malamai da mutunci jama'a zai wulakanta Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo mu ka ɗauke mu ma kamar ka ɗauke mu da ma almajirai ne amma mu bar maganar mu mu mu dawo kan manya-manyan akabira musulmi haɗin mutumin da duk zai kafa kyamara ya zazzagi Profesor Sani Umar Rijiyar Lemu shi yana jin kwakwalwarsa da tunaninsa ya fi na Dr. Sani fa. Mutumin nan ya haddace Ƙur'ani tun daga farko har na ƙarshe, ya haddace Bukhari, ya haddace Muslim, ya haddace Tirmidhi, Ibn Maja, Baihaqi, waye waye waye da sharhinsu da bayanansu. Mutumin da duniyar musulunci sanda ta buɗe labirari ta sa littattafan shi a ciki. yana cikin wanda in ana neman fatawa a duniya ana zuwa aje a duba mai ya faɗa amma wai bai kai ya gaya ma kaza ba daidai bane baka saurare shi you are very stupid na rantse da Allah you are very stupid wallahi kai wawa ne na rantse da Allah baka san me kake baka san suwaye malamai ba kalmar annabi Muhammadu guda ɗaya wallahi ta isa duk abin da malami zai maka ka saurara mishi annabi muhammadu ya ce al'ulama warafatul anbiya malamai magada annabawa ne kana so ka ce allah bai san waɗannan matsalolin za su faru ba ya ba su wannan kambi ya ba su wannan sitam ɗin bai san haka za ta faru ba kana so ka ce manzan allah bai san cewa za a samu matsaloli a ƙarshen duniya ba ya yadda ya ba su wannan sitam ɗin kai yau kake so sai ka sauke su annabi ya san komai zai faru amma ya ce da haka malamai magada annabawa ne Allah ya san haka duk za ta faru ya ce amma malamai magada annabawa ne Allah maɗaukakin sarki cikin suratul mujadala aya ta goma Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahi Allahu lakum wa idza qila inshudu fanshudu sai ya ce yarfa Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات Allah yana ɗaukaka darajar waɗanda suke da imani a cikinku musamman malamai wanda Allah ya ba su ilimi kai yau kana so sai ka kunce darajarsu na rantse da Allah za ka mutu da bakin ciki wallahi darajar malamai tun da Allah ya tabbatar da ita a Qur'ani annabi Muhammadu ya tabbatar da ita a hadisi kai baka isa ka kunce musu daraja ba wallahi saboda haka tun daga shugabanni da suke kokarin sai sun dan kofar da darajar malamai da wawayen talakawa waɗanda ba su san me suke ba wallahi ku sani kun yi a banza don haka ka ji da kyau ba ma goyon bayan zanga-zanga ba mu ce a yi ba ba mu yarda da ita ba saboda mu mun san bala'in da zai biyo baya amma fa mun ce shawara ce mu ba mu ce ka zau karka iba dole don mu ba jami'an tsaro ba ne mu ba masu 'yan sanda ba ne ba makamai a hannunmu ba hukuma a hannunmu iyakace mu baka shawara ta wanda ka yarda da shi ya karantar da kai in ka ce baka yarda ba sai ka yi ba wanda idan ka rugo da gudu a cikinmu zai je ya rike ka babu shi shawara ce ka ga dama fita ba matsala ka ga dama fita ba matsala ai karan bana shi ke maganin zoman bana aiko idan mu mun hana ka da aya da hadisi ka ki hannuwa na rantse da Allah akwai waɗanda ba za su ja ma aya ba ba za su ja ma hadisi ba kuma dole ka haƙura ko babu su jama'a babu su to bismillah idan mu mun ƙara in jama hadisi mun jama aya ka ce a'a na rantse da Allah akwai waɗanda ba aya ba hadisi kuma dole ka haƙura don haka ga hanyar nan saboda haka wannan ita ce matsayar mu muna ƙara nanatawa gwamnati mun ja hankalinki ki koma ki yi tunanin me ya kamata ki kawo wanda zai zama hakikanin abin da zai sassauta wannan matsalar ba abu ne da za ku zauna a teburi ana saka muku shayi mai zafi kuna sha kuna cewa mun ba da tirela ashirin ashirin in Allah da komai zai lebur ba ƙarya aka yi muku walla duk wanda ya baku wannan shawara ya zalunce ku wannan ba zai wagance ba kuma ba mu ce abin da kuka yi ba ku daidai ba alhamdulillah Allah ya saka muku da alheri mai hawa sama ya taka leda ai ya rage hanya aiko to wannan shine kwatankwacin abin da kuka yi lalle ya rage hanya amma bai je ko ina ba haka ne jama'a ko ya je wani guri bai je ba ba inda ya je to don haka muna jan hankalin ku sake nazari amma mu shawaran mu a dawo da subsidy wannan shine shawaran mu idan kuma kun ga ba zai yiwu ba to ku san hanyar da za ku bi naira ta dawo da darajarta mai ya yi sauki shinkafa ta yi sauki masara taliya magi da duk sauran kayan masarufi da ɗan Najeriya ke sarrafawa dole ku dawo da hanyar da za ta sauƙaƙa shi wannan shi ne ku kuma 'yan Najeriya mun gaya muku zanga-zanga babu alheri amma in kun raina maganar Dr. Sani Umar Rijiyar Lewu kun raina maganar Dr. Abdullahi Gadon Kaya kun raina maganar Malam Daurawa kun raina maganar kun raina maganar Guruntum ka duba likitan zuciya Malam Guruntum na ga wani a Facebook yana zagin sai na cewa a kai ma ka zama munafiki malam guruntum wanda malamai yan uwansa ke martakai da likitan zuciya in yama wa'azi wallahi in dai kana da imani he ka sassauto to shi ma ya kalli wannan abin ya ga bala'i ne ya ce kar ayi amma wani ya zo ya ce munafiki ne a social media ba damuwa na rantse da Allah ku jira abin da Allah zai yi akan waɗanda suke bayinsa ne ba ku san bayinsa ba ne ya fusata a kanku na rantse da Allah ba za ku share a gurin Ubangiji ba wani malamin ka bar shi baka san tarkar da take wuyansa ba baka san nauyin al'ummar da yake ɗauka ba baka san in ya tashi cikin dare me yake gaya wa Allah ba baka san ibadar da yake wa Allah ba baka san shirye-shiryen da yake na da'awa ba baka san matsayinsa a gurin Allah ba baka san taimakon addinin da yake yi ba wallahi wani malamin Allah ne ke fushi da mutum idan ya faɗa da shi na rantse da Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce man adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi duk mutumin da ya gaba da wani daga cikin masoyana ni kuma ina invited ɗinsa ya zo mu yaƙi ni da shi in ji Allah haka annabi Muhammadu ya ba da labari hadithi ne kudus amma yau saboda an ɗauko ajanda ana so a zubar da mutuncin masu da'awa da malamai ana so a zubar da mutuncin bayin Allah aka ɗauke ku kuke cin mutuncin malamanku a social media mun bar ku da Allah wallahi mun bar ku da Allah malam daurawa ka duba malam daurawa da ƙoƙari da haƙuri da maganganu masu daɗi amma da ransa ya ɓaci ya ce muna da- gaya wa jama'a babu alheri cikin zanga-zangar nan mun je mun gaya wa shugabanni amma mutane suna nan suna zagin mu ya ce to ka zage mu Allah ya isa tsakanina da kai in ka zage ni malam daura ya ja ma Allah ya isa ka san matsayinsa a gurin Allah ka san kishin da Allah yake a kansa ka san irin gudunmawar da ya bawa addini tun daga ranar da ya fara da'awa zuwa yau ka bari ma Allah ya isanta ta faɗa kanka saboda baka da hankali Professor Mansur Sokoto jiya nake ganin bidiyonsa dattijan malami geminsa gaba ɗaya fari ne gara namu mu yayi tsumbure wani gurin fari wani gurin baki amma nasa fari ne pat ya ce wai amma a zo ana zagin malamai malamai sun yi ca suna cewa jama'a su su yi haƙuri kar a yi wannan zanga-zangar amma sun ƙi yadda wai suna cewa an ba mu miliyan goma sha shida wallahi ban taɓa son profeso ya yi zagi ba sai a shekarun jiya zuwa jiya ya ce miliyan sha shidan shegiya ya ce idan ka raina malantar ubanka ya zo ya yi malantar mana ya gani na rantse da allah profeso mansur sokoto abin da ya faɗa kenan ya ce in ka raina aikin da muke ubanka ya zo ya hau kan kujerar ka je ka ka bi bidiyon wallahi tallahi ban taba jin profeso ya yi zagi ba ban taba ji ba duk wa'azuzzukansa bar mu idan ta kai mu wuya za mu daddanna ma na rantse da Allah kamar yadda imru'ul qais yake faɗa alala ya jahalan ahadun alaina fa najhalu fawqa jahalil jahilina imru'ul qais yace kai dakata kar wani ya mana jahilci in mun tahi za mu yi jahilci sama da na jahilai wallahi in muka tahi ramawa imru'ul qais yace za mu yi jahilci sama da na jahilai ban taba jin wannan dattijon yayi zagi ba amma wallahi sai karan je sanda aka fusa ta bawan Allah nan yace idan malantar ƙarya ce ko wasa ce uban kai zo yi professor Mansur Sokoto walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashaddu tathbita idan la'atainahum min ladunna ajran azima wala hadainahum siratan mustaqima Allah ya ce da a ce mutane suna aiki da abin da aka yi musu wa'azi da shi lakana khairan lahum wallahi da ya zama musu alheri wa ashaddu tathbitan kuma da ya fi tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali in ji Allah wannan maganar Allah ce to a inda idan an ma nasiha ko faɗa ko wa'azi za ka ɗauka ka yi aiki da abin da aka faɗa ma Allah ya ce da ya zama ma alheri to alhamdulillah Allah ka shaida mu mun isar Allah ka shaida mu mun isar Allah ya ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima kuma da sun yi haka wallahi Allah ya ce da mun la- ba su lada mai girma daga wurin mu abu na biyu Allah ya ce wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shirye da su hanya miƙaƙiya ya Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka cire mana tsoron kowanne munafiki a ƙasar nan tun daga manya har ƙananan matsiyata Allah ka cire mana tsoronsu a cikin zukatanmu ka ƙara kimsa mana tsoronka ya Allah ya Allah ka karɓa mana wannan ayyukan ya Allah idan wannan ita ce khutbata ta ƙarshe Allah ka yi min rahama Allah ka gafarta mana gaba ɗaya Allah ka ji kanmu Allah ka sa aljanna ta zama komar mu Allah ka ji kan iyayenmu Allah ka zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa ya Allah domin wallahi a wannan zamanin irin yadda mutane suke tire- tiretinin ɗin malamai da manyan mutane wallahi babu abin da ba zai iya faruwa ba don haka ni dai na gama sauke muku nauyi na yi sallama da ku na gaya muku gaskiya wallahi tallahi babu alheri ko mun mutu na rantse da Allah sai wannan magana ta dawo ba za mu ci al- amanar al'umma ba ba za mu bari abin da siriya ya same su ya same mu ba ba za mu bari abin da ya faru a iraki ya same mu ba kawai don muna tsoron ka kawai don kana da wata adda kana da wani gariyo kana da wani kaza kana tsammanin cewa da'awar da muke ba mu shirya cewa muna so mu mutu a kanta ba duk wani wanda yake jin cewa dama dama ya kama duk tsiyar dai karshen ta kabari ne zan je in jira ka za mu je mu jira ka wallahi amma abin ya yi yawa yara ƙanana su fito suna cin mutuncin malamanmu ana kallon su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا مبرورا يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير اقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم قوموا الى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله